الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi biyar ga watan Jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda daidai da 17 ne ko na ga watan uku a shekara ta 2013 a lissafin milaniya a ci gaba da karatunmu na siran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin al-rahik al-maftub a yau za mu tashi kan alhisar ko thumma taslim har yanzu cikin abubuwan da suka auku bayan yakin badar kafin yakin uhud dangane da abubuwan da yahudawa suka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da musulmi dangane da munafurce-munafurce da makirce-makirce da kukulla a kansa ne malamin ke mana magana za mu tashi inda yake cewa alhisaru thumma taslimu thumma aljala'u ya ce wa hina idin bayan abin da ya auku mun ji a darasinmu na gaba a inda ya wuce mun ji abin da ya faru a kasuwa kasuwar banu ƙainuka yayin da wata mata daga cikin musulmi ta je sayan wani abu a wurin wani daga cikin 'yan kasuwa masu sai da kayan zinare da azurfa wani daga cikinsu ko shi kansa ya zo ya tsiraita ta har yahudawa suka gani suka yi dariya wannan ya harzuka wani daga cikin musulmi ya kashe mutumin su kuma suka zo suka kashe wannan musulmi din har aka tada hankali a wurin to bayan wannan ya ce shi ne ya ce wahina idin a wannan lokaci da wannan abu ya auku ila saburu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka rinjayi haƙurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana abin kuma ya wuce yadda za a iya haƙuri da shi a iya jure masa shi ne ma'ana ila sabruhu in aka ce ila sabrun rajuli haƙurin mutum an rinjaye shi shi ne ma'ana ila da ainu asalin abu da ake nufi da hisari a wannan taken matashi yadda ya sa mana hisar shi ne a kewaye mutane a hana su fita a tsare su sannan taslimi sun miƙa wuya jala'i kuma kora su da aka yi duk a cikin wannan zamu ji insha Allah to yayin da haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rinjaye shi bahaushe yakan ce yayin da haƙuri ya ƙare ko to haƙuri ba a ce masa ya ƙare sai dai akan wani mataki da mutum zai ɗauka a wani lokaci a ce an ci ƙarfin haƙurin nasa ma'ana ya gaza haƙurin nasa ba zai iya ba a lokacin ba a annabi sallallahu alaihi wasallam haƙurinsa baya ƙarewa ko yawwa duk da yake shi dan adam ne shi kansa ya ƙare a matsayin sa na rayuwa amma a ce wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da haƙuri ba a faɗi haka ba a to shine sai yake cewa fastakhlafa ala almadinati abalu babata ibn abdul munzir annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dora abu lubaba ibn abdulmundir a kan madina ya ce ya zama shine shugaban madina ya riƙe gari mun kula daga irin waɗannan abubuwa za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba mutum ɗaya ya saba ajiyewa a madina in za a fita yaƙi ba yakan zaɓi kowa ya sa wannan wannan karan wancan karan kuma ya sa wancan duka saboda tarbiyya ce haka yake musu tarbiyyar kowanne ya iya wato gudanar da mulki da jagoranci domin ran da za a neme shi nema na hakikatan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan kowa zai iya yin wani abu shi kansa wannan kuma ya nuna maka tarbiyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bashi umarnin ya dora wani shi kadai ya zama shine shugaba a bayan sa babbalantana a ce ya fare masa tarbiya tun wancan lokaci babu yawwa idan da akwai ko wata wasiya da aka yi masa ko kuma shi yana da wata wasiya da yake so yayi akan wani ne zai zama khalifa bayan sa na muayyan to da tun wannan lokaci za ga shi kaɗai zai ta sawa a ya zama kuma bayan ya rasu ya kawo wannan nassi wanda kuma dai duk wannan abu bai auku ba babu shi to shine ce wa an ataliwa almuslimin hamza tabna abdul muttalibi kuma ya bada tutar yaƙi ta musulmi a wancan lokaci a ya bada ita ga hamza dan abdul muttalib kaga kenan yaƙi za a fita tunda dai ga wannan mutane ga abin da suka aikata wasara bi junudillahi ila banu ila bani qainuqa ya tafi da wannan rinduna ta musulmi har zuwa unguwar banu ƙainuka inda yahudawa suke a madina mun yi maganar wurin a makon da ya gabata ko shi ne ce walan mara auhu yayin da suka gan shi ya taho ta hassanu fi husunihim sai suka kare kansu a cikin ganuwar eriyar tasu ma'ana an ce husun ana nufin ganuwa suka katange kansu suka ɓuye suka ƙi fitowa fahasarahum shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye shi ya zagaye su ya hana su fitowa akai musu talala a ashadda alhisari mummunan talala mai tsanani aka hana su fita wa kana zalika yawmas sabti wannan kuma ya kasance ranar asabar ne ranar da su yahudawa suke girmamawa a gumbe yahudi baya yaki baya komai baya motsi baya wani abu haka zai zauna har abada inda a cikin aka ce ran asabar ne to ba ya aikata komai ibada ce ta musamman duk da yake bidiyo'i ne suka sako a ciki a kuma suke aikatawa haka din akwai su abubuwa da suke faɗa idan mutum yana zaune yana son ya halatta wa kansa motsi ya fita yi wasu abubuwa to akwai wani abu da zai yi da suke ce masa irobin idan ya fita in yayi zai halatta wa kansa fita duk saboda takura kansu da suka yi da wannan addinin da malamansu suka dora musu shi yasa suke shan azaba domin abubuwan da zaka ji sun hana din akwai abun mamaki a ciki kowanne motsi a cikin gidanka fa komai ba za ka aikata komai ba saboda kawai sun yi istinbadin lafazin amal in aka ce amal kuma sai suka yi ta amimin amal din akan kowanne abu ma'ana ba wani aiki da za ka yi amma kuma ƙarya ne ba zai yiwu ba a ce a rayuwar ɗan adam ba wani aiki da zai yi da in an za a fassara aiki ko wanka zai shiga cikin aiki haka mutum zai zauna da ƙazanta ke wannan ba addinin Allah ba ne takaice dai ku kyale wannan gefen to shi ne sai ke cewa a ranar asabar ne lissinfi ko a linnisfi kai linnisfi min shawwal sanata ne lokacin watan shawwal yana rabi goma sha biyar kenan a shekara ta biyu din nan wato kaga kenan ashe bayan an yi yakin badar wanda dama an gama shi a wani wata a wannan wata na shawwal ma'ana ba a daɗe ba da gama yakin badar wannan abu ya auku ayin ba kuma ta ba dama annabi sallallahu alaihi bai daɗe da dawa daga badar ba waɗannan tsokane tsokanen suka zo yawwa to shine yake cewa wadamal hisaru 15 laila wannan talala da aka dora musu ta doge hatta kai sai da aka yi kwana goma sha biyar annabi sallallahu ya zagaye unguwar tasu kwana goma sha biyar ba a bar wurin ba ba inda za su fita ba saye ba sayarwa ba abin da zai auku a wurin a saurara a gani sai sun shiga wahala za su miƙa wuya ne ko ko me za su yi wannan kuma shine abin da ya faru yace har ila hilali dhilqa'dati har zuwa lokacin da watan dhilqa'da ya kama shine hilal hilal shine jinjirin wata lokacin da jinjirin watan hilal ya fito to har wannan lokaci kun ga ai daga rabin shawwal ko zuwa kuma farkon hilal am zulqa'da kaga kwana 15 wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba Allah madaukaki ya jefa tsoro a cikin zukatansu su yahudawa fa huwa idza ara fa huwa idza aradu khudlan qauminkum shi da ma Allah subhanahu wa ta'ala sunnas dangane da yadda yake mu'amala da mutane shine in ya so wato khidlana qaumin ya tabar da mutane a watsi da su wa hazimatahum kuma ya so a ruguza su a ci karfin su a yaki anzalahu alaihim to haka yake sai ya jefa tsoransa ya saukar da shi a kansu wa qadhafahu fi wa qadhafahu fi qulubihim kuma ya jefa shi tsoran a cikin zukatansu ma'ana mun sani dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana daga cikin a mu'ujizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shine ana jefa tsoron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar kafirai tun tafiyar da ke tsakaninsu ko tsakanin masafar da take tsakaninsu tana wata guda tafiyar wata daya in aka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho to duk kafiran da ya tunkaro za su tsorata wannan mu'ujiza ce kuma khissiya ce min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin shi ba a yi wani annabi haka ba wani annabin sai dai idan ya taho kafiran da zai tunkara yana tsakaninsu da wajen tafiyar watanni da yawa ko wata biyu ko abin nan kwanaki kaɗan in ya kusa matsowa kusa sannan a fara jin tsoronsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana wato tafiyar wata guda ake fara jin tsoronsa to haka Allah madauki ya dora wannan tsoro a zuciyar waɗannan duk da cewa an zo kusa da su an kuma zagaye gidajensu mun gane abin ko fanazalu ala hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim da kansu suka sako suka ce a to shikenan mun sako zuwa ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da ya hukunta akan mu shikenan wa amwa dangane da riqabihim rayukansu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa nisa'ihim da matansu wa dhurriyyatihim da kuma ƴaƴansu fa amara bihim fa kutifu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni duk aka kama su aka daddaure hannunsu shine kutifu abin nan mutum aka ce muktafil aidi shine a kama hannun mutum a daddaure ba da ma ya motsa ya wani abu maktufil aidi kai yau wahina idin a wannan lokaci kama abdullahi ibn ubay ibn salul bi dauri nifaqihi a wannan lokaci ne abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai amma munafinci lokacin bai bayyana ba ko to a wannan lokacin ne munafincin nasa ya bayyana yayi wato ya dauki ya aikata abin da ya aikata shine ma'anan qama bi dauri nifaqihi ya aikata abin da ya aikata na munafincin sa fa alaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an yusdira anhumul afwa ya tsaya yayi ta naci yayi ta naci annabi waye ya yafe musu ya rasulullah ya yafe musu mana a kyale su man waɗannan mutane faƙala shi ne sai ke cewa shi abdullahi bin ubayin ke nufa ya ce ya muhammad ahsin fi mawali ka kyautata man ga waɗannan mutane waɗanda mutane na ne tsakanina da su akwai wala'i akwai alaƙa ina san su suna sona muna hulɗa da su ta zaman lafiya ta kirki wa yake faɗin wani magana abdullahi bin ubay bin salul yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da yahudawa cewa a kyale su yace wa kana banu qainuqa hulafa al-khazraj su dama banu qainuqa suna cikin wato halifai abokan zaman lafiya waɗanda aka yarjejeniyar zaman lafiya dama su ne mutanen al-khazraj mun san dama haka suka rarraba ko yahudawan banu qainuqa su ne suke tare da al-khazraj banu nadir kuma suna tare da al-aus wannan suna taimakawa waɗannan wannan suna taimakawa waɗannan shine har Allah madauki ki bamu labari a suratul baqara cewa idan wani daga cikin su suna fada ana fada tsakanin al-aus da khazraj sai yahudawa su zagaye wannan su zuga waɗannan wannan su zuga waɗannan dan ayyaki tsakanin larabawan kuma su zo suna kallon su bayan su kuma a haɗe suke ma'ana su ƙabilun guda biyu na yahuda kansu a haɗe su kuma waɗannan larabawan sai yahudan su ziga su su faɗa wannan an yi shi tun kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da ya zo har abin da ya auku a makon da ya gabata da makaranta ko yawwa to shine sai yake cewa fa abta'a alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta bai amsa masa ba bai ce masa komai ya karɓi roƙon nasa bai ce masa ya karɓi wannan magiya tasa ba fakarrara ibnu abi ay ibnu ubayyin maqalatahu sai ibnu ubayyin ya ƙara maimaita wannan magana ya rasulullah ka ba da dama mai waɗannan mutane dai mutanen ne tare mutanen zaman lafiya ne da muke zaman lafiya da su da shiri da sauransu ya Allah ya rasulullah ka kyale su mana kai musu afuwa fa'arada anhu annabi sallallahu ya ce gaba da yayi watsi da shi bai ce masa komai ba shine har ya zo saboda tsaurin kai a lokacin fa adkhala yadahu fi jaybi dir'ihi yazo ya sa hannunsa a cikin wato aljihun silken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gabansa ya sa hannunsa a ciki faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arsilni sake ni yace shi kai cire hannunka cire hannunka daga inda ka sa din shine ma'anar arsilni wa ghadiba annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci hatta ra'aw li wajhihi zulalan har suka ga wasu inuyi kamar gajimare ma'ana alamar kamar gajimare ne a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bacin rai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kasan idan ran mutum ya baci in farin mutum ne za ka ga fuskar ta canza ta yi ja kuma sannan nan wani tabbara tabbare shine ma'anan kamar alamar wato gajimare din saboda ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci thumma qala sai ce wai hak kai can ka kai da kai nake magana arsilni ka sake ni cire hannunka walakin almunafiqa mada ala israrihi amma wannan munafiki bai cire hannunsa ba وقال سيتي لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاصر يتي والله بدن تلي حنونا بحسيكا كوتتا وأن متاني wato mawalina abin jibinta ta waɗanda nake jibinta ina so na suna son su wato sai ka yi jibinta sai ka yafe ka kyautatawa 400 hasir in an ce hasir shine mutumin da gashi ya fassara mun a ƙasa ko wanda ke mutumin da babu dir'i tare da shi mutumin da yake ba dir'i ba wani silke tare da shi ma'ana waɗanda ba su da silken yaƙi mutum 400 ka kyautata musu wa 300 dare mutum 300 kuma masu dir'i qad mana'uni waɗanda su da su suka tsare ni min al-ahmar wal aswad daga mutan daga farisa da kuma ru ma'ana waɗannan mutane su suka hana da a zo a kawo mana yaƙi a ci mutuncinmu daga ɓangaren gabas ko yamma mun fahimci zancen yau shi yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahsuduhum fi ghadatin wahida amma ka zo ka tumbuke mun su a lokaci guda safiya ɗaya kawai duk ka kashe mun su yana ta magiya ne shi wannan abun ba zai yi ba ka duba fa ga yadda abun ya kai ba wanda ya tsammanin da abun nasu ya kai haka amma kaga sai da ya bayyana bayyanar abin da ke tsakanin nasu ya kai irin wannan abu ba wai abin yana ga matsalar ba tana ga bangaren cewa wai musulmi dama yana baiwa wani wanda ba musulmi ba kariya wannan daban nan za ku ga cewa alakar ta hauce waccan ko abin yayi tsanani ana mudafa'a ne yana difa'i ne akan waɗannan mutane akan cewa ba wanda suka bashi kariya da tsaro irin waɗannan mutane mun fahimci zancen nasa ko sai ce inni wallahi muru'un akhshad dawa'ir ce ni wallahi mutum ne da nake tsonan ina tsoron makirce makirce da za a zo a yi wa amala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada almunafiq alladhi lam yakun mada ala izhari islamihi illa nahwa shahrin wahidin fa hasib wannan mutumi wannan munafikin wanda bai wuce wuta guda ba ma kawai da bayyana musuluncinsa bai wuce wata ɗaya ba da bayyana musuluncinsa amma duk da haka yi mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine amalahu bil husna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da shi da wato da abin da yake mai kyau fa wahabahum lahu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri ya bashi su yace je ka an yafe maka su je ka ya hakuri domin me lamarinsa bai bayyana bane da lamarin munafincinsa ya bayyana annabi sallallahu alaihi ba haka zai masa ba yau har yanzu yana daukar sa mutumin kirki ya musulunta kuma sannan ya zo ya roko a kyale waɗannan mutane da suke da mu'amala da shi tuntuni to shine wa amarahum an yakhruju min almadinati wala yujawiruhu biha amma yace to abin da za a yi in ba a kashe su ba su fita kar su sake makotaka ta a madina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na son zama da su ja kayanka ka ba su umarni su fita fakharaju ila azru'ati sham shine suka fita a lokacin suka koma wani wuri ana ce masa azru'at har yanzu yana nan da wannan suna din a sham mana wajen syria fitar banu qainuqa kenan daga wannan wuri akai sallama da su shikenan aka huta da yahudawan banu qainuqa daga madina kaga kenan ashe jala'in su na farko wannan shi ake ce majala jala'i shine a kore su yawwa to wannan shine korarsu ta farko kafin umar ya zo shi ma ya kori banun nadir a zamaninsa kamar yadda za mu zo muci shi ce faƙul a ya ce faƙalla an labithu fiha hatta halaka aktharuhum kaji wani abu kuma na ikon Allah ba su daɗe da zama a can ɗin ba inda suka koma har sai da mafi yawansu suka mutu aka rasa su baki ɗaya shi kenan wa qabada rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum amwalahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame dukiyarsu fa akhadha minha thalatha qisiy wa dir'ain wa thalathati asyaf wa thalathati rimah wa khamsa ghanaim wa khammasa ghanaimahum wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama dukiyoyinsu dukiyoyin nan a ciki ya dau baka kwari kai ko yawa wato na wanda ake harbi da shi shine qisi abinda ake sa kibiyar a jiki ai harbi yau ya dauki guda a guda uku shine thalathatu qisi wa dir'ain da dir'i dir'i guda biyu da kuma takubba guda uku da kuma masu guda uku wa khammasa ganaimahu sannan dukiyar da aka samu ta ganima ya raba ta kashi biyar wa kana alladhi tawalla jam'al ghanaimi muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama shine ya dauki nauyin tattaro ganimar har aka zo aka rarraba ta akai abinda akai kun ji karshen banu qainuqa kenan a madina to sai kuma ghazwatu sawiq yace bainama kana safwan ibn umayyah واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم يا عند صفوان بن أمية وانين صفوان بن أمية هم انتاشي هم ميك اسرسا وان ده na shine wanda lokacin da aka kawo saƙon abin da ya faru a yakin badar aka ba da labarin kisan mahaifinsa ko umayya ta bin khalaf har bai yadda ba ya ce wanda ke ba da labarin mahaukaci ne ai kuma bayan nan shine wanda suka zauna har yanzu suka yi shawara da umair ibn wahab cewa ya turo shi ya ɗauki nauyin bashinsa da meko akan ya zo ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mun zo mun wuce mun ji wannan kisar yadda umair ya zo har ya musulunta to shi ma wannan safwan ibn umayya ya musulunta daga baya da ba mu labari ko amma ba mu zo gurin ba yawa to lokacin da safwan ibn umayya dinnan da yahudawa da munafikai suke makirce makircen su wa amaliyatihim da kuma ayyukan da suke aikatawa na wato kulle kulle dai na yaƙe yaƙe ko na shirye shiryen kai ayi yaƙi kana abu sufyan shi kuma abu sufyan can a gefe guda yufakkiru fi amalin yana tunanin zai aikata wani aiki wane ne abu sufyan sakhar ibn harbin ko al'umawi yana shi ne manyan babba daga cikin makiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kafin ya musulunta shi ne mahaifin mu'auya ibn abi sufyan ko mashhuri yau za mu zo mu gani lokacin yaƙi a fatku makka yana cikin waɗanda suka musulunta kuma ya yi musulunci ba na munafinci ba musulunci sosai a kamar yadda za mu zo mu gani a lokacin wasu yaƙe-yaƙe da aka yi daga baya har yana cikin waɗanda suka riƙe wato akalar raƙumin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin ana cikin yaƙi yawon don haka ya halarci yaƙi daga baya daga manzan Allah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan dai za mu zo mu ji amma wannan ana zancen kafin ya musulunta domin saboda tsananin adawarsa ga musulunci yana cikin manya-manyan abubuwan yana cikin manya-manyan mutanen da suka kulla manyan abubuwa na cutar da manzan Allah sallallahu alaihi da addinin musulunci to ga wani abu daga cikin abin da ya aikata Abu Sufyan yufakkiru fi amalin ya fara tunanin aikata wani aiki qalilul magharimi zahiril athar wanda wahalar da za a ce a ciki ba mai yawa ba shine mana qalilul magharimi al-magharim maghram shine duk abin da zai lazumce ka ya baka wahala kamar bashi mai nauyi da makamancin su to amma nan abin da yake nufi qalilul magharim aikin da yake ba zai wahal da shi da yawa ba amma kuma zahirul athar wanda tasirin sa yana da wato bayyana yake kuruku ma'ana zai je wani abu shi dai ba zai tsokano babban abu da za a rigima babba ba amma zai je dai ya wani tasiri saboda ya tsoratar ya tabbatar da cewa har yanzu fa suna nan ba a gama murkushe su ba shi da abin da yake so ya kulla za mu ji yadda ya yi sai sai ya ta'ajjalu bihi wanda zai gaggauta shi ya je ya yi shi kadai li yahfaza makanata qaumihi dan dai ya tsare mutuncin mutanansa yawwa ya tsare mutuncin mutanansa cewa har yanzu fa suna nan ba a gama da su baki ɗaya ba wa yubra haka ne ko wa yubrizu ma ladaihim min quwwa ya kuma wato bayyana abin da ke tare da su na ƙarfi ya nuna wa mutane ko ya nuna wa musulmi a madina cewa fa har yanzu fa mutanen maka kafirai suna nan da ƙarfinsu wa kana qad nazara Allah ya massa ra'sahu ma'u kaji yadda mutum zai wahala kansa yayi rantsuwa ne yayi alwashi cewa ya rantse ko ya dauki alwashi cewa Allah ya massa ra'sahu ma'un min janabatin hatta ya zuwa muhammadan wai ya rantse ya ɗauki alkawarin kansa ruwan janaba ba zai taɓa kansa ba har sai ya yaƙi muhammadu ma'ana ba zai taki iyalinsa ba ba zai kusance su ba shine abin da ake nufi har sai ya yaƙi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da aka yaƙin badar fa yana cikin wannan wahala kaga ya wahal da kansa fa kharaja fi mi'atay rakibin ya ja mutum 200 suka taho liyubarrira yaminahu dan ya fitar da wannan rantsuwar ya warware wa rantsuwarsa ma'ana ya zama cewa ya kubuta daga yin kafara shine ma'anan yubarrira yaminahu tunda ya rantse ne cewa ko ya dau alwashi sai yayi kaza ko kaga in bai yi shi ba ai zai kafara mm saboda wannan abubuwan akwai su dama can tuntuni eh har annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar Allah kuma ya tabbatar da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane ta zama shari'a to shi ne ya ce hatta na zala bisadri kanatin har sai da ya zo bakin wani layin ziri na ruwa ila jabalin zuwa bakin wani dutse yi ƙalu lahu thaibun sunan dutsen thaib min almadinati ala baridin yana mil goma sha biyu daga madina au na'uhi ko makamancinsa walakinahu lam yajru ala muhajamati almadinati jiharan amma duk da haka ba shi da ƙarfin zuciya shine lam yajru bai yi ƙarfin ran da ya tunkari madina ya kai mata hari ƙuru-ƙuru ba faƙama bi amalin sai ya aikata wani aiki huwa ashbahu bi a'malil qarsanati zaka iya cewa yayi kama da aikin masu kai hari a ruwa ga jiragen ruwa suna ake ce maqarasina alqarsana wannan suna ake ce masu aikin waɗanda ake ce ma pirates mun san su ko masu kaiwa jirgin ruwa hari yan fashi da makami a teku ai mun san su ko kwanaki an sha ko yan shekarun baya an sha fama da wasu a somaliya aiko yawwa to su ne wannan aikin irin wannan aikin ba yin hari a ruwa shi ake ce ma karsana yawwa wanda da ake ce ma pirates yace fa innahu dakhala fi dawahil madina abinda yayi kasan kuma su wannan abin da suke dama shine ba za su kai hari gaba gadi ba sai a tura wajen mutum uku sai su tsokano na abu sai su daki ko su kai harbi wani wuri sai su dawo su gudu su buya yawa kamar dai da ake cewa yakin sun kuru yawa wannan su fito su kai hari nan sai su koma su gudu yawa to shine abin da ke nufi to sai ke cewa walakinahu lam yajru ala muhajamati almadinati ay wa faqama bi amalin huwa ashbahu bi amali alqarsana fa innahu dakhala fi dawahi almadina abin da shine sai shiga area wato bangarorin da suke bayan garin madina shine zawahil madina in an ce zawahi bayan gari yawwa gefen garin madina fil laili cikin dare mustakhfiyan a boye tahta junhiz zalami a cikin duhun dare a cikin duhun wato an ce junhu shine maili asalin a ce janahal lailu shine mala imma lin nihayati wa imma lil bidaya yawwa farkon dare ko ƙarshen dare ana ce masa junhul layl tunan junhul zalam ana nufin gefen ko duhun dare fa'ata huyayy ibn akhtab sai je wurin huyayy ibn akhtab wane ne huyayy ibn akhtab shugaban banu nadhif shugaba kuma shine wanda yake mahaifin safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yahudawan madina gefen banu nadhif jagoransa shine huyay ibn akhtab shi ma zamu zo mu ji kissar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kai hari ga banun nadir aka ci nasara a kansu har aka kamo kamammun yaki a ciki akwai safiya da ya yanta ta ya aure ta mun bince wannan to wa mahaifinta shine wannan huyay ibn akhtab bai yahudi kaga wato kafirai a kowane lokaci in aka ce ana adawa da addinin musulunci to akan aje bambancin aƙida tasu su su haɗu gefe guda wajen cutar da addinin musulunci nan shi mushiriki ne daga makka mai bautar gumaka ya zo madina domin ya makirci ya cuci musulmi sai yake neman taimakon 'yan uwansa a kafirci wanda dai ba sa son musulunci shi ne je gun yahudawa wannan abun haka yake da'iman wa abada shi yasa su kuma musulmi babu abin da zai hada su in ba musuluncin nan ba ana komawa kabilanci da gari da gari da menene shikenan an faɗi amma in ana son karfi to kowa ya kalli musulunci ya kalli kima da darajar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma a hada kai a karkashin wannan to shikenan za ga insha Allah babu wanda zai yi wani abu ko kuma yayi insha Allah duk abin da zai faru nasara ce ga musulmi domin in aka ce ana tinkarar musulmi da wani abu kuma suka tsaya da sunan addininsu to za ga cewa ko dai a yi nasara ne ko kuma ma in an cutar da su dai za su samu lada haka ne ko ba haka ba yau to allah maɗauki ya kyautata mana lamuran sai ne ce fa'ata huyai bin akhtar fastafta babahu ya nemi a buɗe masa ƙofa ya ƙwanƙwasa ƙofa fa'aba wa khafa shi huyai bin akhtar ya ji tsoro ya ƙi buɗe masa ƙofa don ya san alkawarin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar a taimaka wa wato kafiran makka ai ba kuma ta ba ko sai ya ji tsoron cewa in ya taimaka wannan mutumi to fa za a samu matsala fan sarafa sai ya kyale shi sai tafi gidan sallam ibn mishkam sayyidu bani nadir a lokacin shugaban wato shine a wancan lokaci shine shugaban bani nadir dukkan su dai bani nadir din ne wa sahibu kanzihim lokacin shine ma'ajin su idzaka a wannan lokaci wannan kuma shine mijin safiya kafin a kashe shi kafin kaninsa kinanatu kuma ya aure ta sannan daga baya shi ma aka kashe shi lokacin da aka kwace aka yi wannan wato hisari na banin nadir kamar da zamu zo mu ji a yakin banin nadir fasta'zana alaihi fa'adhina ya nemi izini shi ma aka bashi izini to kaga shi nan bai yi abin da huyay ibn akhtab yayi ba ko yawwa da abu sufiya ne nemi izini sai ba shi faƙarahu sai masa saukar baƙi sauka mai kyau shine ƙarahu ƙarar daifa ma'ana ya sauki baƙo wasa ƙahul khamra ya ba shi giya ya sha dama shi ne abin masaukin wa batana lahu min khabarin nasi ya ba shi labarin mutane shine batana lahu ya zama masa bitana in mutum ya zama maka bitana bitana shine abin shawara wanda zaka zauna ya gaya maka labaran sirri dangane da wasu mutane shine ma'ana batana ba wai ana nufin ya boye masa labarai ya ki gaya masa ba yawwa ya zama masa bitana bi haythu akhbarahu ma yuridu min akhbarin nas mun gane thumma kharaja abu sufyan sannan abu sufyan ya fita fi aqibi lailatihi a ƙarshen wannan dare hatta ata ashabahu har ya je waɗannan mutum 200 da ya zo tare da su ai ba kuma ta ba faba'atha mafrazatan minhum sai ya aiko ya tura wani yanki daga cikin su shine mafrazatan farz shine ka bambance wasu ka raba al'umma kai farzin su ka rarraba su wannan nan wannan nan kamar dai kace qita wani yanki wani group yawa sai ya aiko wani group daga cikin su wani gungu fa agharat ala nahiyatin min al-madinati sai suka kai hari a gefen garin madina ta baya wani gefe yi ƙalu laha al'urais al'uraid kai ko? bidbad al'uraid haka ne? yawwa faƙaƙa'u suka yayyanke wa aharaƙu hunaka aswaran minan nakhli suka yayyanke dabino suka kuma ƙoƙo ne wani majmu'a shi ma aswaran nan ana nufin wato wani yanki na dabinai ma'ana suka samu wata gona ta dabinai aka yanke wata area aka ce nan duk a ƙonata kaga wannan ta'addi ne yauwa gashi ya fassara muku aswaran ai jama'atan wani gungu haka na bishiyoyin dabino shi ma suka ware shi suka kokkona su suka kuma yayyanke su wa wajadu rajulan min al-ansari suka samu wani mutum daga cikin al-ansar mutanen Madina wa halifan lahu a fi fi harthin da kuma wani mutuminsa daga cikin abokin abokan zaman lafiyar su shine halif tare da shi suka same su a wata gona mana fi harsin lahuma a wata gona tasu faƙataluhuma suka kashe su kaga an yi ta'adi ga dukiya an barnatar ga kuma rai guda biyu an kashe wa farru suka gudu raji'ina ila makkata suka koma makka tsokana shi wannan ko ba tsokana ba kuma shi abu sufyan dai abin da yake so yayi shine me ya warware abin da zai sa masa yayi kafara to yazo yayi wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khabaru sai labarin yaje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara nan da nan ko ya hada da gaggawa limutarajati abi sufyan wa ashabihi cewa in an ce mutarada shine ka bi mutum don ka kamo shi yawa ya bi abu sufyan da mutanensa walakinnahum farru amma sun gudu bi balighi sur'ati da gaggawa mai tsanani wadda ta kai matuka wa tarahu sawiqan kathiran har suka yi watsi da gari garin kayan abinci mai yawa min azwadihim daga cikin guzurin da suka yi wa tamwinatihim da kuma kayan abinci da suka taho da su tamwini shine provision da ka taho da shi domin wato yin maganin yunwa in za a tafiya ko kuma yaƙi don me suka zubar da wannan kayan abincin ya takaffafu na bihi saboda su sauwaƙe wa kansu nauyin damar yin gudu idan kana da gudu kuma ga kaya mai yawa a kanka mai za ka yi sai ka rabu da kayan domin ka iya gudu haka ne yawwa to shine fata makkanu min al-iflati suka samu damar kufcewa suka gudu wa balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani wuri ila zuwa kai wani wuri da ake ce ma qarqaratul kudri thumma sarafa raji'an sannan sai ya sake dawowa ya dawo baya domin waɗancan mutane sun riga sun tsira sun gudu muna fahimtar kisa wa hamala al-muslimuna ma tarahahu al-kuffaru min sawiqihim shine musulmi suka kwashe wannan gari da kayan abinci da waɗannan kafirai suka yi watsi da shi suka zubar wasammau hadhihi almunawashata bi ghazwati sawiqi shine sababin da yasa wannan wato tsokane tsokane an ce munawasha shine dan hari da ake kaiwa kafin a fara fafatawa da mai karfi kamar irin wannan ai kamar wani motsi ne na gwada makami ko ba haka ba to ana ce masa munawasha ba sunansa yaki ba duk dan tsokanar yaƙi misalin aka ce an taru ga musulmi ga kafirai za a yi yaƙi to sai dan wani group ko mutum ɗaya ko biyu su dan faro harbo wasu kibiyoyi wannan masu dan harba kafin wato baje daga sosai to wannan sunansa munawasha fa anna lahum tanawushu in kamar da Allah madauki amfani da wannan lafazi a cikin alqur'ani at-tanawush min makanin ba'id shine wannan wato daga wuri mai nisa a dan kai hari kafin a zo a yi ja daga sosai a kusa da kusa mun gane wannan to shine sai yake shine aka sama wannan munawasha din kun ga ba za ka kira ta yaki ba ko shine aka kira ta da sunan ghazwatus sawiqi wato yakin gari saboda an zubda gari an gudu an bar shi asalin sunan kenan mun fahimci abin insha Allah yau to shine sai yake cewa waqad waqa'at fi dhil hijjati sanata 2 ba'da badrin bi shahrayn wannan kuma ya auku ne wata biyu bayan yakin badar wato a watan zulhijja wasta'mala ala almadinati fi hadhihi alghazwa an kira ta gazwa saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da bai fita ba ya tura wasu sunanta me sariya yawwa to wannan fita da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma an dora abu lubaba ibn abdul munzir shine wanda aka dora mun ji wannan kenan bayan ita sai ghazwatu dhi amri wata gazuwar shine fitar manzan Allah sallallahu wasallam da ita ma kiranta zai amri yace wa hiya akbaru hamlatin askariyatin qadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla ma'arakati uhud wannan fita ta manzan Allah sallallahu wasallam ita ce fita mafi karfi ta soja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin yakin uhud duk waɗancan za ku ɗauka ƙanana ne tunda shi ma wannan mutum 200 ne suka go kuma suka gudu aka bi su ba a same su ba yawwa to amma wadda aka yi babba mai ƙarfi ita ce wannan ta zi amrin ɗin ƙadiman fil muharram sanata sanatai ko? a sanata salata wato wannan ya faru ne da annabi salasalama ya zo a watan muharram a shekara ta uku ma'ana tun da ai zulhijja aka yi wannan to a muharram wata ɗaya kenan kawai bayan wannan shine kuma wannan na zi amrin ɗin ya uku ya ce wa sababu ha sababin wannan yaƙi shi kuma ko fita an istikhbaratil madina masu kawo labari ma'ana 'yan sandan ciki sojojin kawo labari shine istikhbarat yau masu sanin me yake kaiwa ya kawo duk inda ake harka ta shugabanci musamman ana yaƙi da wata al'umma da wata al'umma dole sai da irin wannan sai an samu wasu mutane da za su kutsa su je su yi leƙen asiri su gano me ake a wuri wannan tsari ne da tintini a tarihin duniya tarihin ɗan adam inda akwai yaƙi tsakanin wani da wani sai an samu wannan har ma ya zama cewa ko da babu yaƙin gashi nan ana ta yinsa kowace ƙasa za ga wakilai da suke turawa ko embassy a kowace ƙasa da ake ajewa to akwai ɓangaren za ka ga akwai ɓangaren soja akwai ɓangaren kula da harkar siyasa domin kun san yadda tsarin duniya yake yanzu wanda yana da kyau mutane su rika sani suna fahimta a yadda duniya take gudana yanzu ba muna ji kowace ƙasa akwai ambasada ba yawo to ambasada na kowace ƙasa a wata ƙasa shine kamar shugaban ƙasarsu a wannan ƙasa ɗin kuma aka ce wannan wuri embassy ne to ko shiga mutum ya yi kamar ya shiga ƙasarsu ne ba a shiga a kama shi kai ƙa'idoji da aka sa irin waɗannan al'amura ɗin sannan za ka ga kamar ƙasa ce guda da masu ba da shawara da ɓangaren siyasa da ɓangaren soja da ɓangaren likitoci da ɓangaren kula da ɗaliban ƙasar da suke na wuri komai akwai shi za kamar ƙasa ce kawai aka zo aka sata a wannan wuri ɗin to don haka irin waɗannan abubuwa suna nan har yanzu to istihbaratin almadina na annabi sallallahu alaihi wasallam naqalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari anna jam'an kabiran min bani tha'labata wa muhariba tajamma'u wasu kabilu guda biyu na banu sa'alaba da kabilan muharib sun taru sun hadu yuriduna al-igharata ala atraf al-madinati suna nufin su kawo hari ga wani gefen madina wannan da ya nuna mana wato lalle musulmi suna cikin hatsari a wancan lokaci musamman an ga adadin su ba yawa bane da shi amma kuma an ga sun yi nasara wata irin nasara wadda ba a taba ganin ta ba a tarihi mutum 313 su fi ƙarfin mutum dubu mutum dubun kuma masu alfahari masu ji da kansu masu alfahari da ɗakin ka'aba a hannunsu yake kuma su ne manyan da suke ake ji da su a ariyan nan baki ɗaya kaga dole ne in suka kai wannan ba haka kawai za a sallama a cewa an gama cin nasara ba ba za a yadda cewa musulmin nan sun gama cin nasara ba sai an kawo musu hari yau da gobe a hankali a hankali a ga cewa ko za a iya dawo a kwace waccan nasara da aka ci to shine waɗannan ƙabilu kuma suka zo su ma suka haɗu za su kawo hari ga madina a fanadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almuslimin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira musulmi nadaba ma'ana da'a yawwa ya kira musulmi wa kharaja fi arba'imi'atin wa khamsina muqatilan ya fita a cikin mutum masu yaƙi mayaƙa mutum 450 annabi sallallahu alaihi ya fita ma baina rakibin wa rajilin tsakanin mahaya da masu tafiya a kafa ma'ana wasu a kafa wasu akan abun hawa wastakhlafa ala almadinati Uthman ibn Affan nan kuma wannan karan ya dora Uthman dan Affan shine shugaba mai kula da Madina wa fi athna'i at-tariqi suna kan hanya kafin a karasa inda za su je gun waɗannan mutane قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة أتكين بني ثعلبة أن أكون متن سننسى جبار سي مسلمي سكا كاماشي فأدخل على رس فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أكا كاوش من الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى إلى الإسلام فأسلم يي مسا دعواتي كي بام الله كجي tsoron Allah ka karbi la ilaha illallah ka yadda babu abin bauta sai Allah kuma bawan Allah nan Allah ya masa rahama sai musulunta ba rikici fadammahu ila bilal ya tura shi ya hada shi da bilal yace bilal wannan ya zama karkashin ka a kula da shi a koya masa abin da a koya masa na addini wa sara dalilan li jayshi almuslimin ila ardi aladwi sai zama shine ma ya jagoranci musulmi zuwa ga kasar abokan gaba kaga wani ikon Allah shi a cikin su yake kafiri ya zo ya musulunta yana musuluntar kuma aka yadda da shi har aka sashi a hanya shine zai jagoranci mutane ya nuna musu hanyar da zabi kuma yayi wannan da ikhlasi ba da yaudara ba da da yaudara ne da ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki zai bashi labari kuma za a kubuta da insha Allah wa tafarraqa al-a'da'u fi ru'usil jibali to wannan da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahowa sai suka watse suka fantsama suka hau duwatsu suka buya hina sami'u bi qudumi jayshil madina yanda suka ji labarin rindinar madina tana tahowa amma annabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi jayshihi ila makani tajammu'ihim amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai har inda aka bashi labarin sun haɗu din nan karan farko sai da ya kai har wannan wuri wa huwa alma'ul musamma shine wani ruwa da ake kira zi amrin ashe zi amrin sunan wani ruwa ne mun gane shi yasa aka sa ma yakin shi kuma yakin zi amri wancan as-sawiq saboda gari wannan kuma zi amrin saboda sunan ruwan da suka taru a bakin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da suka ji labarin sa sai suka gudu suka hau kan duwatsu muna fahimtar abin yawwa fa aqama hunaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a can safaran safaran bi ma'ana shahar safar watan safar kullahu baki ɗayansa min sanata thalatha tun a shekara ta a sanata thalathin a shekara ta uku bayan hijira au qariban min zalika ko kusa da haka ma'ana sai da tsaya wata guda a wurin yayi kamfin suka zauna sai sun tabbatar da cewa waɗannan mutane kuma ba wata barazana da su kawo haka wannan ya nuna al'amura fa ba a yin su da wasa duba annabi sallallahu alaihi ya fito ya baro madina ya biyo waɗannan mutane shi da mutum 400 aka taho aka samu sun gudu sun hau dutse sun fantsama amma aka zauna a wurin sai da aka yi wata guda don a tabbatar da cewa ba wata barazana da waɗannan mutane za su kawo kuma har wanda suke nesa in sun ji labarin ga annabi sallallahu alaihi ya fita ya tsare waɗancan bayan kuma ya kori yahudawan banu qainuqa wata biyu kawai basu wuce da wucewa kaga dole a tsorata ga abu sufiyan ya zo duk da ya kawo wani abu amma an raka shi an bi shi don ba a kama shi bane kaga dai harka tana nan karfi yana nan babu tsoro yau to wannan shine sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya kai wa al'umma kowa ya fahimci cewa to ba wai fa a tsorace ake ba to shine shi yake cewa li yush'ira al-a'raba bi quwwati al-muslimin yayi wannan zaman ne dan ya sanar da larabawan kauye dake area nan baki daya cewa musulmi fa suna da ƙarfi kar ku yi tsammanin za ku haɗu da yahudawa ko za ku haɗu da kafiran maka akan ayi wato nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastawli alaihim ar-ru'ba ar-ru'b war-rahba kuma dan ya zama cewa tsoro ya kama su baki daya shine yastawli alaihim ar-ru'b war-rahba tsoro da firgici da razana su hau kansu ya zama cewa ba abin da za su iya yi thumma raja'a ila al-madinati sannan ya komo zuwa madina bayan wata guda da ya zauna a can a wannan wuri wannan shi ma abin da ya auku kenan a to yau mun ji abubuwa guda uku kenan ko abin da ke gaba kasancewa kissa ce mai tsawo ina ba mu shawarar mu tsaya haka darasin gaba sai mu tashi a kanta saboda magana ne akan kisan ka'ab ibn al-ashraf wato jagoran banu qainuqa din can yawwa yadda aka yi aka kashe shi da irin mun ji dama makirsin da ya rika yi to ya aka yi aka je gidansa kuma ya aka yi masa suwa suka ɗauki wannan nauyi da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abinda za mu ji insha Allah kasance yana da tsawo sai mu bar shi sai darasi na gaba insha Allah muna fata Allah maɗauki shi ya ƙara shi mu kawo addininsa Allah ƙara mana fahimta kuma ya tabbatar da mu akan addinin musulunci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fikum